بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم
أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna ranar talata ne wanda ya daidai da shi daga watan safar hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa madina shekara dubu da shekara ɗari hudu da arba'in da biyar muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu darasinmu na farko har yanzu dai muna cikin wannan sura mai albarka suratul baqara sura da ta kunshi darussa mai yawa wanda a darasinmu na baya mun tsaya ne a aya ta 220 daidai yau insha Allah za mu tashi aya ta 221 muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu mun ji darasin da Allah madaukakin sarki ya karanta da mu a cikin ayoyin da suka gabata na ainihin bayani akan haramcin giya da tata da irin yadda Allah madaukakin sarki ya karantar da mu ciyarwa da bayarwa ɗan abin da ya rage sama da abin da muke da bukata a rayuwa da lokacin da Allah ya baka wadata to abin da kake da shi na bukata cikin dukiyarka sauran abin da ya rage to ka yi ayyukan alheri da shi domin arziki na Allah ne ba tarawa da ɓoyewa da rowa suke ba da arziki ba haka nan kuma a cikin dai waɗannan ayoyi ubangiji ta'ala ya bayyana waɗanda suke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam yaya bayani akan daukan dukiyar maraya a hada ta da dukiyar wanda ke kula da maraya a yi kasuwanci ko a rika dafa abinci da nashi da nawa ana ci tare ubangiji tabaraka wata'ala anan ma ya halatta yin haka duk da sun ji tsoro ubangiji ta'ala ya tsoratar da sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam akan taba dukiyar maraya har ma ya bayyana musu duk wanda ya ci dukiyar maraya bai ci komai a cikin su ba illa wuta har ma suke ganin bai kamata a ce mutum ya raba dukiyar maraya tare da shi ba amma Allah ta'ala ya ce ai a cikin ku an san wa'inda suke banna an san ku masu gyarawa Allah da ala da ya so da sai ya sa ku a cikin kumci ya ce ba a ma hada dukiyar maraya ba da dukiyar mai kula da dukiyar maraya a guri guda ballantana a yi amfani da ita amma Allah madaukakin sarki sai ya sauƙaƙa muku bai sa muku kunci ba bai haranta muku hada dukiyar maraya da taku ba don Allah ya san a cikin naku akwai masu alheri masu kiyayewa dukiyar maraya kuma Allah ya san akwai masu ainihin ɓanatawa kuma an san waɗanda suke da ƙaramin ƙarhin da idan aka ce ba za su taɓa dukiyar maraya ba to ba za su iya ainihin yin amfani da damar da Allah ya ba su nasu ainihin kasuwanci da ita ba shi yasa Allah ya kawo sauki a cikin lamarin Allah madaukakin sarki ya datar da mu yanzu kuma za mu ji sharɗan da Allah madaukakin sarki ya kawo mana ta fuskar aure haka maza haka mata Allah ya nuna mana ga waɗanda suke ba su dace mu aura ba da kuma wanda suka dace mu aura a cikin wato mu musulmi da kuma waɗanda Allah madaukakin sarki ya haramta mana auren su a cikin mushrikai sai Allah ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'min ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوج المشركات من عبادة الأوثان وغيرهم wannan haramci ne daga Allah madaukakin sarki akan dukkan waɗanda suke masu imani Allah ya haramta mazaje masu imani su auri mata wanda suke bautar gumaka da waɗansu nau'in shirka wanda koda ba bautar gunki bace da haka Allah ce wala tankihul mushrikati hatta yu'min ya ku mazaje idan kun tashi aure ba za ku auri mushrika ba har sai ta yi imani idan aka ce wannan matar tana shirka ga Allah tana zuwa gurin bokaye kuma kai ka sani to kakai da ka aure ta har sai ta tuba ta bar zuwa gurin bokaye domin za ka samu wasu matan ko da su ba sa yi to iyayensu suna bokanci kuma a kansu duk kudin da ka zo ka bada tauran da za a kawa malam boka ya sa ka a lan karfe a gasa ka kaji ka kasa barci sai ka kawo sadaki ka biya kaji hankalinka ya kasa barci sai ka mata uniform hankalinka ya kasa kwantawa sai ka ka duk abin da aka tambaye ka kana karkarwa sai ka saya mata waya mai tsada saboda mushrika ce ka je ka shiga haka Allah ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'min ya ku maza masu imani idan kun tashi neman aure akan matan da za ku aura ka shedin ku ka auri mushrika har sai ta tuba daga shirka ta yi imani da Allah wala mu'minatun wala ammatun mu'minatun khairun min mushrikatin ka samu baiwa domin a wancan zamanin baiwa ita ce mafi kaskanci a yanzu mu ce ka samu diyar talakawa wanda take mai imani ta fi alheri da kadiba diyal wani kyalkyal ko gidan sarauta ko gidan masu kudi ko gidan honorable ko gidan minista kawai don daɗi manyan mutane cika cika aure ta alhali tana shirka a ammatu muminatin baiwa mai imani khairun ita ce mafi alheri a gare ku ya ku musulmi in kun tashi yin aure min mushrikatin sama da matar da take mushrika ce walau a dabatkun ko da ta birge ku a wajen kyawunta ko babban gidansu yasa ta birge ka ka san wani ciso ke kawai a ce mata shi da yawa da wai ka san wannan gari kaza eh kai wannan sirki na ne kawai shi bukatar ta biya baka san ba alhaji wani mai kudin na eh ai mata shi nake aure diyar shi ce a gida na ita nake aure baka san ba honorable wani minister wannan tsohon mun eh ai wai tsohon minister ma haka ne wai shi dai a ce da diyar wani ce da haka galibi abin da ke burge mutane kenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce dabi'ar mutane sukan auren mata ne saboda halaye guda uku na farko saboda kyawu mai kyawu ce yana ganin ta ta iya makeup ake ta ko menene makeup ko ta iya shahe-shafe ta yi dai kular wani gurin baki wani gurin jadada wani gurin ya yi fas saboda an yi sa mai kala daban-daban wannan kawai shi ke burge shi shi dai kawai kyau yake burge shi da wannan ne yake sa ya auri mata shi sau yake iya auro ta ya sa ta a gidan gaba in yana da mota ya yawo je gurin abokan shi ya saba saba ni da madan ya ce shegewa ne ka ya more ta kaga ba eh abin da ke burge shi kenan ko yan an zo gida ya ce ta kawo musu ruwa ta kawo musu abinci ta rika shiga tana fita suna kwara mata ido in an to a taba ce ka na wa shege amma ka more wallahi to wannan kawai shi ke burge shi sa ake neman mai kyau galibi zaka samu wannan shi yasa mazala yace galibi wadansu suka aura li jamaliha wasu kuma limaliha nawa take daukan salar ka directress a ai tace DJ a ma'aikata kaza ai wata furoje take aiki irin ce daf a gurin to shi kuma zai daf da ita ya samu ya aure ta saboda wannan dukiyar take da shefa ne ba sai ya ka ba kullum miyar gidan shi akwai kaji ko ya ka ko kar ya ka wani katamfa in ta so in ta zo mai tsada kai shi ma sai an sayo mishi wata gizna a dinka mai dan kana ga mijin hajiya mijin banza kenan ko ka san akwai mijin hajiya akwai mijin madam wane na uku yana jin bayar su na uku ko akwai mijin malama wanda ya rike shi motsi kaɗan hajiya ta ce kaji mijin hajiya kenan eh shi kuma mijin malama motsi kaɗan ai malama ta ce wai wani limami ne ya auri wata malama malayin take ba mata karatu ga ilimi motsi kaɗan ce a malama ina ruwan ta a ko tsoron Allah ai komi abin da Allah ya ce ta yarda liman ne fa yau sai wani daga cikin mamun da ke bin sallah ya ji kira a dindina tashi sai ce liman ina so baka wata shawara ya ce wata shawara ce daban malama ce kaɗai ku a gida ya ce a kowace ɗiyata inda kana so yana so ya aura maka ya ce a wannan aya ki alaji aya abinda muke nema kenan haka shi ne za a yi aure ya ce to amma ka yi shawara da iyalin ka ya ce a haba malama kai malama ina ruwanta malama ai ba ruwanta ai inda abu Allah ya ce a yi malama ba ruwanta shi kenan aka ji aka daidaita magana malama ba ta ji ba eh da aka sa ranar aure aure ya kusa zace malama a kona abin nake so in gaya miki kin san shi al'amarin Allah ko min miki dari ne tace kwarai kwa ashe ta ji zancen dama kin san Alhaji wani tace na san shi sosai to wallahi kawai wata rana kwatsam sai yace akwai diye shi in ina so ya daga to kuma alherin Allah wa zai ki tace gaskiya ne yayi yau shi da auren tace rana kaza tace to Allah kai mu kai da shi kun je kun kunna mulahuci ko kaga malama tun daga nan ta yi da rafi ko ya kun san tsaye da ta yi shi ne limamin masallaci kuma gidan shi a cikin masallacin kama wannan a shi limamin na ina gidan shi ba a cikin ko gidan a cikin masallacin a haɗe kenan duk lokacin da aka yi kiran sallah akan ji lokacin da liman ke bude koha ya shigo masallaci kawai shi kenan sallah asuba ta yi liman bai hutu ba kuma liman bai ban kwana da kowa ba azhar ta yi liman shiru la'asar ta yi ba liman ba labarin shi magarin ba haka isha haka ashe malama ta sa tsiya in lokacin sallayi in yi halawa ta sai ina za ka ke masallaci ta ce a hawa malam ai abin da nake da shi sai ya kare ina kai ina fita mu je ɗaki kawai inna kai da kunna azim azhar haka yadda liman ya kwana biyu babban kwana kun liman bai zo a sallah ba to kai wannan abin an yi lafiya kuma malaman ma ta fadar sun kai aka ce a ji a kwankwasa gidan aka ji a kwankwasa shiru kawai suka ce a koma dai ana kwankwasa gida liban yana shi kuka ne kyauren ku shigo kuka ne kyauren ku shigo yadda aka ne kyauren aka shigo ta a kwato shi a ga wajen malama ko to irin wannan su ne wanda su kawai abin da malama ta ce daidai ne ya riga ya yarda ta ɗari bisa ɗari kawai abin da malama ta ce daidai ne shine mijin malama mijin hajiya kuma ai ba sai an faɗi ba ko? eh mijin hajiya mijin banza kenan ko an yi baki sai a bashi kilin da mota a ce daga sai muna lemu coca-cola da meranda ka haɗo da mine ne ba Allah sai ta yi ce hune mijin hajiya kenan haka kuma mijin madam shi ma kawai abin da yake burge shi in wata ya mutu ba ruwan shi ya ga bahun shinkafa ba sai an tambaye shi ba ya ga bahun makaroni ba sai an tambaye shi ba ya ga manya-manyan doya ana fitar da su hajji madan ta dawo nan ma ba sai an tambaye shi ba to wannan shine mijin madan shi ma hankalin shi kwance kaga waɗannan dukkan su ba sa daga cikin mazajen kware ko domin arjalu qawamuna ala nisa maza su ne Allah ya baiwa jagoranci da fada aji akan mata a lokacin da namiji ya zamanto mata ke fada aji ita ke bada umarni shi bai sai ya ce a'a ba to wannan ya zamanto duyus kenan zai ga sharri tare da ita bai sai hana ta ba wannan ya zama duyus bai shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duyus bai shiga aljanna aka tambaye shi waye da yace yace mutumin da ya tabbatar da sharri ga iyalan shi amma baya magana sai ya shiru saboda me bai sai faɗa ba to saboda haka Allah ya raba mu da zama mijin madam ko da mijin hajiya da mijin wa ha ta gaskiya har mijin malama bi ma'ana dai in dai irin wannan wanda za a ce kawai malama ta ce ne ba bincike a arjalaka ko malama kike aure kai ne da miji kai ya kamata ka rika bada umarni ba malama ta ce ba kai mai gida ya ce ne ita ba malama ta bi ba wani ilimin da mace take da wanda za a yi bata jagorancin gida babu shi saboda suna da rauni saboda ka Allah madaukakin sarki ya taimake mu to a nan gurin mu dawo karatun mu ka samu baiwa iyar talaka mai imani tafi alheri daga ka auri mushrika ko da ta burge ka saboda kyawunta ko kudin da take da shi tana daukar salar mai yawa ko diyar shugabawa da ce ko diyar gwamna ce ko diyar minista ce ko diyar dan majalisa ce ko diyar ranka ya dade sarki ne ka samu diyar talaka mai imani ka aura yafi ka auri diyar mai hali ko take da halin Allah ta'ala ya ce walau ajabatkum ko da ita wannan wanda za ku aurar ta burge ku saboda wani abu da take da shi sai da ‘yan ta imani domin duk wanda ya auri mai shirka wannan ba abin da take kiran shi zuwa ga aikatawa illa shirka ga Allah ko ya ki ko ya so duk yadda yake da aƙida da tauhidi to a gidan shi an yi shirka za ta yi shirka tsakanin alaƙa da ita kai kana nan kana sai suna sak a cikin matashin kanka akwai laya a galgashin gadonka an sa laya wannan ta ɗan baka ce a cikin dush an sa laya kaga ka zama to tsamo tsamo mushriki ba tare da ka sani ba to shi yasa duk wanda take mushrika za ta kai ka a gasa ka allan karfe za ta je malami yayi datti ya ba ta zo ta sa maka malami ko boka za ce malamin tsubu ko ko boka ta zo ta sa maka cikin abinci ka ci duk wannan abu ne mai sauki a gurin matar da take da shirka ga Allah kai in ma ba ta yi in wata tana yi in son samu ne ka wallahi za su nema aure nema ahlus sunna in son samu nema diyal ahlus sunna eh saboda wallahi ka aure yan gargajiya Allah ya kiyaye wani ne fa ya aure wata sai aka yi muguwar sa'a sai ta bar wayar ta shiga wanka sai uwar ta bugo take ta kira take ta kira ta ki bari sai ga bari ya dauka a sharanta ya ɓaci kiran da take ba dauka ba yana dauka maimakon ta tsaya a yi sallama kawai sai ta fara fada ke bugi dajiya ke mara kan gado yanzu wannan abin da aka baki kila ke je ki aje aiki da shi yanzu wannan kullun zaki zuba mishi a hura ɗayan ki sa mishi a miya ɗayan ki sa mishi a menene take ta zarawa ashe akwai kulle-kulle da ta aiko take so da gaugawa ta ba ta labari yanzu a aiki da su sai da ta gama ya ce mamma ita mace ita wata na cikin wanka la ilaha illallah kaga asiri ya to dugo ka gani wai ta tsaya ma ta ji waye ba ta tsaya ba kawai hoda take bugi dajil banza kai ki zo ki yada waya ana take to wannan abin da baki ba dai ki aje ba ta ware hodi wannan za a sa a hura wannan a sa shi dai gaba ɗaya ga ko ina ashe kawai bawa Allah me ga haka saboda ya aure diyal mushrikai diyal yan bid'a wanda su bidiya sak suna ganin Allah ya tuta shin taya ko haka suke wadi zaman auren baya yiwa sai da kullakulin sai da tashi tsaye yau haka muke ciki a kasar Hausa wallahi in ka tara mata cikin 100 in ka yi sa ka samu 80 go wanda ba sa zuwa gurin bokaye da malaman tsubu a cikin 80 kin da bisa zuwa in ka yi sa ka samu 40 wanda uwayen bisa zuwa ita ko bata yi uwa tana can tana yi yaran namu ne na zamani ne in an ba su busta ɗarmawa in ka ba su maka zamanin sai ce ba sai an bada ba an ƙare ke kawai yanzu kawo zakaru manya-manya guda uku da katuwar kaza kin ga yadda kaza take ban zuciya eh to haka zai zama yawwa to shikenan mana an gane za a kawo haka zaka samu shi yasa Allah ya hana ka karka yarda ka auri mushrika sai in ta yi imani shi yasa a bar ganin kalkali kawai kaga ta burge ka shikenan ka wallahi dai wannan kawai ta burge ni a'a ka bincika ka je ya ne aqidata ya addininta kakane uwayenta su suna kan aqidata sunna ko ba sa kan aqidata sunna in ka kaje ka kwasan da ba aqidata sunna to shikenan duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa zai cinye ko yawa in ba sa ba kuma ka tare yaya ka mutu ka bar mata kuma duk ta mai da su mushrikai halu saboda ba ta da aqida ita abin da take iyaye da kakanu shi yasa ga alqur'ani yace maka kalka yarda ka auri mushrika har sai ta imani su ma matan aka ce kasu yarda sa auri mushriki namiji har sai ya yi imani eh saboda shi ma mashirikin an aure shi sai kika ke kira so ayi aqida sak musulunci sak shi ma amma ina zaka sab akwai bawan Allah ya rasu wai fa a gidan shi yanda yake kokarin bin malaman tsubu baya iya cin abinci ma sai malamin ya ce mai ya ci ran nan ko kai ya ci in ya sabgo da gurin ake zai biyo ta toyo tuwon gidan karkace kuma zai ci ba haka wani yake gaya wanda yake tare da shi saboda sun sayo shi gaba abincin gidan shi za a ce mai to yau karkaci kuma ba zai ci ba yau ba matsala ka ci wannan musulmi ke nafa haka yau addinin musulunci ya ci kudu da shirka a cikinmu ta wannan za ka ba shi aure in ka san irin wannan ne amma da ya zo da wata jirgin mota tana lunwashi ya ce a wannan yarinya ai farin jini gare ta yi sa'a ta yi sa'a wannan yarinya wanda yake zawa gurinta ai babban mutum ne ke kaga irin motar da zo shi ke an kare bal ma irin dan kudin da ya zo da shi ma sai a ji a karawa malaman tsubu ai yarinya ce ta yi sa ta samu babban mutum a yi kokari a rike mana shi kai ya gudu malam ya ce an kare wane shi ai sai an yi allah ya sauke to duk wannan allah yana ɗora mu a kai da za mu samu nutsuwa ne ita matar in ta auri mutumin da yake da aƙida da addini sai su ci gaba da rayar da addininsu akan aƙida ingantacciya haka kai namijin in kaje ka auri mai addini mai aqida zaka samu jagorancin ta akan addini na gaskiya da kuma aqida ingantacciya diyanka su taso akan tarbiyya islamiyya amma in kaje ka dauko kara da kiyashi daukan mara hankali yake ta gomi daukan mara sani kwashin dada ma kadi bota dai kular kai dai kawai dan a ce shegewa da ya more kai ka gama ta dai aura ta wallahi ka shiga uku ba za ka rabu da bakin ciki ba har ka bar duniya kuma ka dai Allah yana jiran ka dai idan ka zamanto da Yusuf ba za ka shiga aljanna ba haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to dan me yasa Allah ya hana mu auren mushrikai mu mazan su mata aka hana su auren mazaje mushrikai dan duk inda mushriki yake Allah ya ce ya da'una mazan su da mata sukan kiran abakan zaman su ne ilan nar zuwa ga wuta dan duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka mako mashi wuta ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وبنجي تعالى تدون دي متنا ما الله شركا to babu shakka ya shiga uku Allah ya haramta mai shiga aljanna to Allah ya haramta mai shiga aljanna wa zai shiga da kai ba ma kyale kai balle a ce to in baka shiga aljanna ba kila kana ta wurin tozalla arafi kana yawon ka kana shakatawa Allah sai ya ce ba ba hunna mako masa wuta Allah ya tsare mu to da haka Allah ya ce galibi mashirkai sukan kiran mutane a bakkan zamansu ne zuwa ga wuta shi kuma Allah da ya ce idan za ka aura sai muminatin ƙaditatin ta'ibatin abidatin har zuwa ƙarshe ko? wani ya amarya yake zigata ta ce ina amarya ce a wannan ai muminatin kenan ƙaditatin ta'ibatin ai da aka yi kwana biyu aba malam da ta ina mana ta ina wannan ja'iratin munafikatin ka ya kwaso bai sani ba eh ai shi zaman nan yana fito da halaye da yawa bari ganin tana kashe murya tana maka ladabi lokacin da kuke hira a kofar gida bari sai kun zo gidan bari ganin tana sa hijabi da niqabi sai kun zo gidan in ta hudda hijabin da niqabin ta ta fara cin kwalanka kai ba abin ka yi uhu baka ce ka zo a raba yau kai ki kwaso kila ma haka ta gani ana yi a gidansu to da haka Allah da ya hana ku auren waɗanda suke ba su da addini mace da kai dan shi ya da'un ilal jannati yana kiran ku ne zuwa ga samun aljanna ashe aure ana yin shi ne dan a samu mi dan a samu aljanna dan kar a shiga wuta eh da haka Allah yace yana kiran ku ne shi akan ku auri masu imani ko mun talauci su ko da bayi ne ya ku maza haka ku mata dan yana kiran ku ne sakamakon wannan auren ku aikata aikin alheri ku shiga aljanna wal magfirati da kuma samun gafara daga ubangiji tabaraka wataala bi iznihi da uzuninsa wa yubayyinu ayatihi lin-nas da haka Allah yake bayyana ayoyinsa ga mutane dalla dalla kaga Allah bai cutar da kai ba ya gaya maka ga irin matar da zaka aura la'allahum yatazakkarun ko mutane sawa azanta sun tashi neman aure su rika auren wanda ta dace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun tashi neman aure wa za ku aura alayka bi zatid din da yace wasu na aure saboda kyau wasu saboda dukiya wasu saboda dangantaka wasu saboda addini bazala sai ce to ni dai na zaba maka in ka tashi auren zatid dini idan baka auri ma abociyar addini ba to ka shiga uku idan ka auri mabocin addini sai hannunka yayi albarka amma idan ka auri wanda bata da addini to ka shiga uku shi yasa kike ganin galibi maza sun fi mata tension hawan jini wani kawai a gidan shi ne sai ga mutum ya wuto shi kadai yana tafiya akan babur gidan da yake da matsala malam gidan ne ba dadi bala'i ne kawai accident ma da ake cikin gari sirkila sai wasu wallahi mata suke samu saboda ba kwancin hankali a cikin gida na zo ba kisa wani bawan Allah yana jin wa'azi ana zancen aljanna malami ya kore na ba ya sa aljanna akwai daɗi ko ana ta baka labarin aljanna sai ka ji kamar kana ciki ka ji zuciyanka hankalinka na kwantawa kana murna yau malam bayan ya gama labarin aljanna daɗin da sai ya ce ai a gidan aljanna matar ka uwar gidan da kai da ita za a haɗa ku sai ya kashe da ya ce inda da wannan matsiya ce za a zana aljanna ina daɗin yake kawai sai wasu jin wa'azi ya sha wuya ne ya sha wuya ya ce wannan matsaya da ita na zana aljanna ke nan duk gaba ɗaya ma bala'i ce sai ya kashe radiyo ya ba su jin wa'azin ya sha wuya ya sha wuya ne haka ne da yawa akan samu haka mu ma mazan kuma ana samun mugayen mutane ka samu matar na da imani tana son abu Allah amma shi mijin yana kila ya ce shi bai san aihuwa da yawa a ga ɗaya kenan da haka ko ki je a miki allura ko kuma mu samu matsala da ke yara za ka samu mata suna yin fitawa akan wannan ki ji a miki allura ko a tsaga jikin ki a samu ki wannan saboda shi bai son gaskiya ya kalli salar kin shi daga nan har shekara nawa ko da an kara bai wuce kaza ba ya kalkili ya gani birema a ce diyan shi sun yawa ko matsala tun daga fafi ga mami gawa kuma ha?
Okasha.
Allah ya samu na uku kenan kasan gidan dan bariki fafi da mami za a samu kawai in an yi katari na uku ya zo sun ba ka ba su katon kare kawai a kulawa da shi sun yi sa eh da an yi gaba akwai matsala za ka samu diya haka nan ita gata da imani ta yi karatu kyala ta sha sunna an ɗauke ta an gama ta da kasar gumin wanda kawai shi boko a ƙida ne ha gani in ta sa hijabi ya ce ta mishi yawa abokan shi sun zo ba ta huto ta yi kwalliya da jambaki ba ya tsamshi wani walakancin sau yake in sun zo ta zo ta kawo musu abinci ta zo ta kawo musu ruwa ta kawo musu shayi da kafe da lifton kuma ta zo ta yi kwalliya ta zo na gaban tana zazzara musu ido suna zazzara mata yawa ta birge shi kenan ta yi su bulda su ta waye shi haka yake so haka da yusu kenan in ba ta yi haka ba akwai matsala sau ke kuma ta huto kasiyatin ariya tsirara ta sa sarkar zinariya da ya saya mata ta sa wani rigita ta mai babban wuya kuma sara-sara ta yi wani bando daurin dan kwata dan karkace shi kuma ta zauna cikin abakan shi haka yake so kuma ga ta da imani kaga akwai wahala ko za ta sha wuya za ka samu haka nan fa da yawa ne haka nan haka idan ana sabga in moto gare su ke ta yi kwalliya ya dauke ta a bayan moto da wani mayahi mai sarasara iska tana rauda shi ta wala da madan muka ta yi ka gani ta sa wani dan mayahi mara nauyi sarasara kasiyatin ariyat talata wata sakon ta sha sarka shi kenan shi ta birki to kaga wannan idan kuwa gama shirin mai imani ai kun ga ta shiga uku ko kun sa ta cikin matsala ta shiga uku shi sa Allah ya ka'ide idan kun tashi aure ku mazan ga wanda za ku aura alaika bi za ta din su ma matan sai aka ce musu idza atakum man taraduna khulquhu wa dinuhu fazawwajuhu da kun ga yazo neman auren ku wane mutumin da kun yarda dabi'ar shi mai kyau ce da addinin shi ingantaccen addini gare to ku aura masa idan ba ku aura masa ba fa to za ku zaman to fitina a ban kasa da barna babba saboda me yasa aka ce addiba abubuwa guda biyu ga namiji zaka samu wani mutum gashi da addini amma dabi'a shi ba ta da kyau a wajen riga shi ga asuwaki ya dage wando ga gemu amma wallahi matsayaci ne idan ya zo gida an taɓata mashi sai mai da asuwakin gehe sai ya daɗe hannun riga mari masu yayi bismillah bismillahi saboda ustazu ne shi addinin gare shi ba shi da ɗabi'a halayen shi ba masu kyau ba ne to kadda ku ba shi ɗiya don yana da addinin zalla a kadda ku ba shi kulkuhu wa dinuhu sai an diba kaka na biyun shi suke da yawa za a gansu ustazai ne a cikin gida wallahi za ka sha mamaki yadda suke zama auren ba ustazanci ba ne a cikin zama auren sai tsananin zahirai sai kumtatawa sai zage-zage amma da ka gan shi hauto shi ne abin mumini amma a cikin gida akwai matsala saboda mi addinin ko kalla ba ku bincike ɗabi'unsa ba idan mutum ya zamanta kuma ɗabi'a ce kadai gare shi babu addini ɗabi'a shi mai kyau ce amma ba shi da addini to akwai matsala duk ran da ransa ya ɓace to ɗabi'ar mai kyau za ta gushe ranar kawai sai ya ciro santir in yana da shi zagi ran nan ba ita ba kai ma uban da uwal kakanninku ma sai sun shafi dama mashi da addini kuma ɗabi'ar tashi da yake da ita rishin addini ya sa ran shi ya ba sai a jita a gefe shi sa ɗaya daga cikin magabata ce idan za ka auren da ɗaya ka bai mai tsoron Allah idan ya so ta sai ya kyautata mata idan ma ya kyamace ta sai mata adalci zai ji tsoron Allah akan ta ba zai cutar da ita ba to wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaba bangaren namiji in za a auren sai an dai mutumin da yake da bai guda biyu ɗabi'a kyaukyawa da kuma addini idan aka zo bangaren mace ita kuma adiba mai addini don ita mace me yasa aka ce mai addini kawai ita ana iya canza mata ɗabi'a ba sa je gurin malamai yan tsubu da bokayi ba eh ko ba ta inda tana da addini tana san addini tana tsoron Allah kenan to duk wasu miyagun ɗabi'unta za ka san sauya da a gidansa hijabin dan guntu take sa tsokanin shari'a ko in ta zo gidanka in ka ce har kasa kai ina zan sa da kake ce haka Allah ya ci daga da mata alqur'ani aya cikin suratul ahzab ita ga ta da addini dama shi ke da ta sami sami rawa ɗana ta saba ta huto kasiyacin ariyacin ma'ilatin mumilatin ta zo gidanka kuma tana son addini ɗabi'ar ba mai kyau bace ɗabi'ar gidansu amma tana son addini da ta zo in ka karanta mata hadisin manzan Allah manzan Allah ya ce akwai waɗansu mutane nau'i guda biyu ‘yan wuta ne falam arahu ma ban taɓa ganinsu ba sai ka kama da farkon wani sa'un kasiyacin ariyatin ma'ilatin mumilatin kaza kaza ce abin haka ne gaga daga nan su ta yi mi ya ta sauya shi yasa ita mata inda tana da addini ka aure ta kawai sauran abubuwan ka ba hankali za ka tattara idan in ka ɗauki mai addinin ma in kai ba ka da tarbiyya sai ka lalata mata addinin ba taɓa jin an zagi miji ba amma kai kullum sai ka mata zagi uku wata ranka yi bakwai kaga tura ta kai ba wata ran saka tana mini dai ba ubana ba uban wa kenan ai ba sai ta fassara maka ba ko ni da kala kara zagi na ce an zage ki kaza kaza da kawai ce to hari da ba ubana ba ai nan gudu ya kamata kira da hankali ga gari yanzu an zage ubanka alamun lafiya ba tare da an sha wahala ba da bakinka saboda me yasa kai ne ka canza mata ɗabi'a ka canza mata addini saboda kai baka da shi ko baka da addini to shi yasa duk abin da mutum zai tuntubi alkur'ani da sunna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ta'ala ya ce dan haka wai bayyinu ayatihi linnas Allah yake bayyana ayoyinsa ga mutane la'allahum yatazakkarun ko sa yi tunani a cikin dukkan al'amuran rayuwarsu gaba da Allah samu dace sai Allah ta'ala ya ce wa yas'alunaka 'anil mahid قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض مم.
ولا تقربوهن حتى يطهرن مم.
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله مم.
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين Imam Ahmad Imam Ahlus Sunnah wal Jamaa ya zo da hadisi hadisin Anas dan Malik karkashin wannan aya yace innal yahuda kanat idza hadal mar'atu minhum aqidar yahudawa kafin zuwa musulunci idan mace tana jinin haila to ba a cin abinci da ita kuma ba a cin abincinta sannan ba za a kwanta tare da ita ba a cikin daki a gado guda saboda tana haila da haka sabai suka zo suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam to mu a musulunci kaka hukuncin mace mai hala ya zamu da ita fa anzalallahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya wai sa'alunaka anil mahid suna tambayar ka sahabbanka menene hukuncin matan su idan sun shiga cikin jinin haila qul Allah yace ga ya musu huwa aza ai shi jinin haila nan kaman wata cuta ce wani rishin lafiya ne wanda ke samun mata wanda jini ke fito musu ba tare da sun ji ciwo ba kuma jinin ya zamanto datti ne domin warinsa yana cutar da duk wanda ya ji ke sa matan da suke da hankali masu tsafta idan suna cikin jinin hala sai su nemi turare mai turaren muski ko wani makamanta haka su rika amfani da shi saboda shi aza wani datti ne mai cutar da dukkan wanda ya rabu wanda yake yin shi ubangiji ta ala ce fata zulun nisa fil mahidi a matsayinku na musulmi za ku cewa matan da suke cikin haila wala taqrabuhunna ba za ku kusance su da sunan yin jima'i ba kawai hatta tsuhurna har sai lokacin da suka yi tsarki a nan gurin ne malamai suka ce shin idan mace ta gama jinin haila ba ta yi wanka ba shin mijinta zai iya kwanan aure da ita waɗansu malamai suka ce ai in yi kwanan aure da ita ma har sai ya yi kafara sai ya fitar da rabin dinari saboda an ce hatta tsuhurna wasu malamai suka ce a'a ba haka Allah yake nihi ba ai jinin da yake zawa tsayawa shi shine tsarkin wannan wanka wani abu ne wanda yake daban baya daga cikin wajibcin har sai ta yi wanka malamai sun tattauna sun kai sun kawo akan wannan ra'ayi akan sai an yi wanka ko kuma injini ya tsaya shikenan da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace isna kullu shay'in illa nikah idan mutum tana cikin jinin haila mijinta zai iya amfani da komai da ya saba yi da yau da kullum zamantake da aure tare da ita sai dai kawai kwanan aure ne ba zai yi ba za ta dafa abinci a ci za a ci abincinta na ra'aisha Allah ya kara mata da ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yakan meko kashi daga cikin masallaci ka san ga masallacin manzo Allah ga dakin na Aisha nan barbarinta sai ya meka kashi daga taga tana cikin jinin haila ta sharce mishi kai kai ta ka Allahu lahir madana sharce ma kai ai ta taba sharce ba saboda mu auren da ake yi kawai ba soyayya ba ka san inda bahaushe ya kusa sai ce aure al'adar musulmi daga nan ya kusa mun dauki auren al'ada ne gado ne muka yi kawai bari mu mu dauke shi ba addinin musulmi nana aisha ta ce ina cikin jinin haila annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kwantawa akan cinyata kuma yana karanta alqur'ani shin kana matashin kai da cinyar matarka balle yana karanta alqur'ani kana ɗora kaza ce ina dalili ka fasa mun cinya zai kanka ko kuma mazan haka ne ai akwai abin da matan suke wa mazaje na sunna mu ma namun ba ma ba su dama su idan manzo Allah shigo gida da na Aisha takan shigowa takan tarbar shi har kofa sai ta kama shi sai ta ka sa hannunta da nashi haka ta rungume shi har cikin gida ko wata ran yanzu kawai ta bare kawai sai ta hau ta dare a bayan kai rama haka ai a ran ne in ka diba ɗabi'ar malam bahaushe daman shi babu ma zamantakewar aure na soyayya a cikin su bahaushe ne zai yi gida mai ɗaki hudu ciki da baranda ya kama ta hudu ya sa to da lawa ne wasan zai yi in ɗaya ta yi saurayi sun rado a kan yau ka ga iskanci za a ce ko yan iska ta yi daman karuwaci ya aure mana gida kun gani duka mishi la ilaha illallah karuwanci a gabanmu haka za a ce ba ba haka ba kaga wani ya ce ayi haka ba saboda musulunci daman bai da wannan ba al'ada ce kawai ake yi wani mutum ne mata hida mata zuwa makaranta haita dai a makaranta ake koya musu zamantake da aure a musulunci ai ana so a rika wasa da miji aisha yadda zo manzo Allah tana darewa aka faɗin shi tana rungumar shi kawai wata ranga zo da kasuwa yace bari ta gwada kawai san zuwa mai gida kawai ta dare kai sai ya kwance kwance ya kwashi ta dabari yace yanzu sihirin ne yau gaba da gaba za a gaba shi yanzu sihirin yau gaba da gaba za a gaba shi za a gwada shi a jikina tita ake wani magani ne ta yi mashi don ta kama shi ya gani wai ba saba ba ya kwashi turmari sai ta koma gefe kuma ta damu ta yi mulmushi sai daga nan da ta bari hankali ya kwanta ta ce bai gida wallahi ba sihiri ba ne da muka da makaranta ne malama ta ce mana ga yanda ake zaman aure ga yanda ake kaza kaza ga yanda ake kuma da abin mai ba mu sani ba yanzu shine na soma daga wannan kai kuma ranka ya ɓaci baka sani ba kaga ta bashi uzuri saboda mi saboda ta san jahili ne bai sani ba ko ya baya zuwa makaranta kai ta bashi uzuri tun daga ran nan kuma ta cigaba ɗabbaka sauran ba akan ɗaya ba ta tsaya wala sai gashi ya je makaranta yana godiya ai malama Allah ya muku albarka ai ba mu san daɗin zama aure ba sai yanzu ka gani ko ba Allah shi da kawai azaba yake shi yanzu ne ya gashi aljanna shi yasa zamantakewar aure ta musulunci wallahi ba da akwai daɗi a duniya mata duniya gaba ɗayanta ɗan abin taɓawa da gare ta komin mulkin da kake da shi wa khairun mata'iha ad-dunya mata mafi alkhairin jin daɗin duniya shine mai almar'atu saliha mace wanda take mumina saliha wanda kullum in ka kalle ta sai ta burge ka kai kuma zaka da ka kalle ta sai ka yi tsoki ko da azuci ne ko saboda akwai matsala da ka kalle ta ta burge ka idan baka nan ta kiyaye amanarka ta kiyaye dukiyarka da abin da ka wani kuma ta kiyaye ka a cikin zuciyarta duk inda kake yadda rubuta maka mai sa ko kasaf ka lahiya ko kana ina yaya kun je lahiya wata ina in ka so ka yi kulikulin kubura ma ina ranta ba dai ka bar abinci a gidan ba Allah raka taki gona ka gani wani bawan Allah ne sai ya auri wata kabila ba na faɗi kabila ba shi kuma tashi ba haushiya ce uwar gidan to da ya zo bulaguro muna tare da shi duk motsi kaɗan sai in ji an buga mai ko kana lahiya ko kaza sai nace mai kai wai kai matar naka yace ai wallahi ɗaya ce yace ita ma ba yaran mu bace yace ka kai kwana uku yace uwar gida ko ko message ko bife amma ita wannan kafin in kira in sai ta kira ta yi mini message ta ce ko kana lahiya ko kun tashi lahiya ko ya bulaguron naku saboda ba kabila ba Hausa bace ba ai ba Haushiya ba abin da ta yi illa tuwo da miya kawai wani malami yace kamar nasi cikin alkur'ani a cikin zamantakewar aure ta maka tuwo da miya ta biya duk wanda wannan gani take ba farilla bane ka gani ba farilla bane sai kai balaguro ba ruwanta da kai amma zaka samu wadansu kabilun tunda sun shigo addini a ilmance a karance to suna dabbaka zamantakiyar aure da soyayya a to kaji kaji da labarin da suke badawa wai ba haushe ake balaguro an ga mai sace ko kira yadda ba gaza ya kare eh kuma babu ice shinkafa ta kare kaji a sai irin bayanin da suke iya yi kawai kera inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya gani amma idan sun karanci yadda matan sabon manzan Allah suke ai ba haka suke ba mu duba wannan matar Ummu Salim ko wanda mijin nan nata yana da dan da yake so sosai kuma yayi bulaguro bar shi ba lafiya an yi katari ran da zai dawo ha a ran nan kuma dan Allahu akbar sai Allah ya karbe shi amma saboda ɗabi'ar matan sabon manzan Allah ba sa su su ɓata mazajen sare a cikin bulaguro balle in sun dawo ta tara 'yan gidan kaf ta ce to kalin ga wani ya gaya mai wannan mutuwar sai ni zan faɗi mai da kaina ashe yaro ya rasu da ya zo gida ma ta shirya mai abinci kala-kala irin abincin kuma da ta san yana so ba irin wanda baya so ba ta yi mai kwalliya ta yi mai ado ta kame abinci ta kame ruwa ta kame menene ta yi mai irin kwalliya da ba taɓa yi ba duk waɗansu damuwarci da bukatar shi sami zai biya ya samu kashi ba yunwa ba ishirwa ba wani damuwa yanzu sai lokacin nan komai ya gama take tambaye shi wai da za a ce mutane su baka aro na wani abu da kake amfani da shi kuma kana son abin kuma su bukaci kayansu ya kamata kai sai mu ba su kasu akwai wata damuwa ce ina damuwa take kuma mutum da kashi ya baka aro ya karɓi kayan shi to da haka ina tabbatar maka da wannan yaron da kake tambaya dan da yazo kin tambaya ke idawa ne ta wani ai ina wani alhamdulillah ai wani ya samu hutu yana nan ma da ya huta kurum yana hutun shi wani ai ya ji sauki duk abin da kansa shi rashin laya ya warke tas bai da komi ya wanda ya mutu akwai rashin laya gare shi ai ya warke hankalin shi ya kwanta sai ba ya gama komi ya biya bukatun yi take mishi wannan labarin da za a ce mutane su baka aro su nemi kayan su yaya akwai damuwa ai babu wani damuwa bane sai ka ba su kayan su ce to wannan dan naka da Allah ya baka aro wanda kake so Allah ya karba kayan shi kai ka ta gaya masa yadda ta abinci na yi kaza na yi kaza ta to gari da ya waye sai je yake bin mazala labari sai ce in ce dai jiya kun yi kwana aure mazala ta yace kwarai kwa adama sai da buga gama ne ce to Allah ta'ala ya sanya albarka a wannan yaron sai gashi akan abin da kuka je da Allah sa albarka sai gashi aka yi dan ana aihuwa tace to kar kowa ya taba shi sai an kai manzala sallallahu alaihi wasallam aka kai shi gurin manzala ya sa mai suna Abdullahi kuma yaron yayi albarka cikin sabai masu albarka gaga in mu ne la ila ai kana zawa ta dora hannu aka mai kokarin ce za ta kababbake yara su dauki kuka ka shigo da bala'i kuma ka tarda bala'i eh bala'o'i su ci maka kenan ka gani ko Allah sa mu rika aure a musulunci muna zamantakewar aure a musulunci da ya kamata makarantar da junanmu abin da ya dace a cikin zamantakewar aure tun da Allah ya kora mana zamu aure yanzu shine Allah ta'ala ya ce suna tambayar ka ya rasulullah dangane da matan da suke cikin jinin haila qul huwa aza tuta ce fa tazru nisa fil mahid ku kaurace musu kada ku kusance su har sai sun yi tsarki muna kawa labarin Aisha take cewa banza Allah ina kwantawa akan shi ya karanta alqur'ani ya kwanta akan cinyata yakan daukan abincin da naci kaman fam in na ci sai ya ce ba ni in ci sai ya diba inda na sa bakina ta nan zai rika tsunguya yakan ɗaukan abin da na sha abin sha kamar akwai in ta sha madara sai ya ce ni ma mai komuni in ya ta mai komuni sai ya ce ina ne take ɗora bakinki sai ta ce mishi daidai ne sai ya ɗora bakin shi a daidai ne ta ɗora bakinta saboda mi nuna soyayya ba kyama don tana jinin duk tana cikin jinin hana ne manzo Allah yake mata haka kenan wannan shine abin da addinin musulunci ya karanta da mu ba tsarin yahudawa ba sai Allah ce fa za ta taharna a yayin da suka tsarkaka fa'atuhunna fa'atuhunna min hasu amarakumullah yanzu kuna iya zo musu da inda Allah ya umarce ku malamai suka ce shine kada ku zo musu ta dubura ku zo musu ta gaba sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sa manzon Allah ya karantar da mu laduban zuwa wa iyali inda Allah yuhibbut tawabin ubangiji ta'ala yana son bayinsa masu tuba wanda da suna abkawa matansu a cikin kazanta cikin jinin haila har yanzu yan qur'aniyun fa su mutu tana jinin haila ba su kyalita suka ce Allah bai ce abu nan sannan kuma dole ta yi sallah suka ce Allah bai ce ta bar sallah ba kawai ta yi tsarki dai Allah ya ce yana son bayansa masu tuba wa hibbul mutatahirin kuma yana son bayansa wanda daman su tsarkakaku ne ba sa shirka ba sa najisa sai Allah ya ce نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ومن قد تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم matanku gonakenku ne gurin shibka mai gurin shibka yaya da haka fatu hasakun annashi itum ku zo wa gonakanku yayin da kuka so ta inda kuka so a lokacin da kuka so amma ku zo musu ta inda Allah madaukakin sarki muku umarni ba ta dubura ba wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da kawunanku malamai suka ce ana abin da ake nufi shine yin bismillah da yin addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mace duk mutumin da zai je wa iyalan shi yace bismillah allahumma mi ya karanta wannan addu'a idan Allah ya kaddara samun da a wannan kwanan auren da suka yi to shedan ba zai ci galaba akan akan dan ba wasu malamai suka ce wa qaddimu li anfusikum manzala su ce lokacin zaku tara da iyalanku ku aika dan sako sabai kowa ya kalli kowa ya rasulullah kuma kai da iyalan naka zaku tara sai ka aika dan sako wani irin dan sako kuma za mu tura a abin nufi zance mai kyau wasanni tadi da sauran abubuwa haka kada ku je musu irin yadda amala yake zuwa taguwa wa qaddimu li anfusikum wasu malai suka ce ku ce bismillah ku yi adda wattaqullaha ku ji tsoron Allah ma da ku kiyaye dokokin Allah shari'o'in da Allah ya dora muku cikin zamantakewar aurenku wa'lamu ku sani annakum mulaquhu ubangiji tabaraka wata'ala shi za ku haɗu da shi a wata rana wata rana ce ranar tashin alkiyama wa bashiril mu'minin Allah ta'ala ce albashirul mu'mini alqur'ani kenan wai kadiba ya koya maka yanda zaka yi zaman aura ya koya maka hal mu'amalar zaka yi tsakaninka da matar ga yanda zaka yi amma bature sai ya ce duk wannan bai yi ba aka ce ya kamata a sa a karantar da ɗiya ilimin jima'i wanda dabba ma ba wanda ya koya mata fa ba ko wanda ya koya dabba take yi ba wanda ya koya mata wani ilimi ne wanda Allah ya sanya shi a cikin zukatan bayinsa mutane hada dabobi amma bature ya ce a sai an koya ya sa wata madan tana koyawa ɗalibanta ilimin jima'i yan collage yadda ta gama kawai wani yaro daga ne ce madam ina da magana ta ce mai magana ke ce wallahi ni kina farki ne wallahi kuma sanki nake kuma sha'awaki nake ko kuma ta fara zage-zage a to baki ke koya mushi ba saboda rashin kumya an sanya kasashenmu na musulmi wajibi ne sai an koyar da wannan ilimin kuma ɗaya musulmi za a koyar a wani gudun sai an je da mazakuta ma ta roba ga namiji nan baligi sabuwar balaga yana cikin shababatu shubul funun samartaka bankin hauka ga budurwa ita ma haka tana ga ubanta ma waye shi a gama guri guda kuma a zo a rika koyar da su ilimin jama'i to da alami amfani wani ilimin wani amfani yake badawa amma shugabanninmu dole su yarda a karantar da wannan saboda mi ba sa iya biyan kudin da za a karantar da 'ya'yan sai turawa sun bada su kudin da suke samu sacewa suke a karbi lanho a karbi patent a karbi kudin menene da menene sai a cinye a ce talaka musa biya sai a zo a yi budije na shekara za a kashe miliyar kaza wai amma dukkan wannan lissafin da aka yi za a tatso shi ne daga ina bashin da za a amso a gurin da saru da kuma taimakon da za su bada banki mandal za ta ba mu bashi mun aje mun tambayi da man kasa kaza za ta ba mu taimakon kaza da wannan ne ake lissafi kaga dole ne su in sun tashi su ce to ba ba ma so ku yi kaza muna so ku yi kaza dole sai kun karanta da ilimin jima'i sai an karanta da ilimin falsafa sai an karanta da kaza dole a ce dakor an yarda duk wannan abubuwan sun samu asali ne da tushe akan wa'annan shugabannin da muke da su a wannan ƙasa tamu wanda ba san ciwon kansa ba ta san ciwon ƙasa da haka me zai hana mu roki Allah ya canza mana su me zai hana mu tashi mu kawo canjin da kanmu me zai hana mu samu waɗanda suka san Allah to yanzu ga lokaci nan nayi yanzu za a sake rubuta kundin tsarin ƙasa ko to yanzu ne aiki yake ba wannan uhun ba na suciyan ko ne ko a yanzu ne ya kamata musulmi su sanya wakilai a cikin littafin da za a sanya zai jagoranci 'yan nijar yan nijar zai jagoranta ba faransa ba ko musulmi kuma katurbanci na fursa ya kamata dukkan waɗansu abubuwan da yake guba ne bai da amfani mace a cire shi a cikin tsarin karantar a sa kaza a sa kaza a sa kaza a hudda kaza a hudda kaza da kana tsoron ma ka faɗa dan da ka gaya farin shi magana a gurin shugaban da suka wuce wallahi gara ka zagi Allah ya maka zama lahiya dan ka zagi Allah sai a ce mahaukaci ne kai Allah sai a ce mahaukaci ne a kyale ka a ce kwaya ka sha amma kana taba farin shi yanzu a boye ka yanzu Allah madaukakin sarki ya cire mana wannan bala'i gaskiya mu a junan mu barka eh amma duk da bata kare ba tukuna akwai sauraron na aina ha akwai sauraron aka ba ya kamata mu tashi tsayin daka duk wani wanda zai tahiyar jajayen masu jan kunna na mace hukun ba da shi ba ko waye ko soja ne ko mai halal ko mai dara ne ko mai zanna ba kai muhammala mu ce ba shi ba kawai sai wanda zai raba mu da waɗannan kaska mai shan jini shi ne zai jagorance mu muna da wannan inci kuma ba ta hanyar zanga-zanga ba ba ta hanyar mutane muna uhu muna a ba ba shi ba wannan abin da ake Allahuma ai kun gane ko wallahi da shi ne Allah zai ba mu nasara duk wanda muka sa gaba wallahi sai ya tarwatse insha Allah wanda haka ya kamata mu kama jikin mu Allah dai ya taimake mu ubangiji ta'ala ya kawo ni jar dauki Allah ta'ala ya ba mu nasara akan makiyanmu Allah ya tarwatsa su Allah ya karya su ubangiji ta'ala ya ce lalle matanku tamkar gonakinku ne gurin shimka 'ya'yanku ne ku zo wa shimka mana gonarku ta yadda kuke so a zamanin yahudawa suna da ka'idar su idan mutum ya jewa iyalin shi ta baya za ta aihi da mai da yake cewa mai bulan idanu ko zabiya wanda ya je tare dan kaza su ba sa kwanan aure sai ami sai a hakarkarin su duk waɗannan tamfe-tamfen da akwai su shine Allah ta'ala ce a kaman gonar ka ce kana iya shigo ta ta ina ta gusun ko ta kudu ko ta arewa ko ta gabas ko ta yamma shiga gonarka ta yanda kake so ta yanda ka ga dama amma dai ku zo ta hanyar da Allah ta'ala ya halitta muku ba ta baya ba wannan shine abin da Allah ta'ala yake nufi ku gabatar da kawunanku wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu ku ji tsoron Allah ku san cewa shi Allah tabaaraka wa ta'ala za ku haɗu da shi in kun bi shi in ba ku bi shi ba na'am wa bashirul mu'minin ubangiji ta'ala yace albishirinku masu imani Allah ka samu daga cikin masu imani Allah ga zamu yi tsaya ran gura abinda muke Allah ka ba mu rada kuskuren mu Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa